بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين jahiliyatu ɗalibul ilmi a ina ne zan tashi shi ma ya zo ƙarshe wanda yake da shi ƙaram wa yake da shi ina zan tashi zaka irin mulkin mun ɗalaka fa hazarar mai kallon a zuwa mai ɗawa'if ga na yi alama ga safhar di an da muke nan ce amma ban san ba ina nan kusa fi buyutin ko farkon safhan ne ke ya ce wa an ribaɗihi e gami da ribaɗi e ribaɗi wa an hana ƙala yake cewa fi buyutin azin Allah cikin ɗakuna wanda Allah ya ba da izini an turfa a ɗaukaka su zukar fiya su a ambaci sunan shi a ciki ya ce yusabbihu lahu ana tasbihi cikin shi ana tasbihin Allah ciki bil gudu wa asa saha da yamma su wane ne suke tasbihin sai ce rijalun wasu mazaje ne la tulihim tijaratun wanda kasuwanci bai shagalatar da su ba wala in ko kuma saye da sayarwa an zikirin Allah game da zikirin Allah wa iqamis salatu wa ita'iz zakat da tsaye da sallah da bada zakka wa an nasabihi game da nasaba shi kala sai yake cewa abil islamu la abali suwahu izabtakharu bi qaisin aw tamimin ya ce babana shi ne musulunci banni da wani baba ban da shi idan suka yi alfahari da kais kabila kais ko tamim suka yi alfahari da ita irin na jahiliya da suke toni musulunci shi ne nawa wa amma akalihi wa masharabihi hakanan da abincin shi da abin shan shi ƙara sai ke cewa malaka wal hami gamin ka da ita ma'aha hiza'uha tare da shi raƙumi akwai takon shi wasu ka'uha da kuma abin shan shi tarudul ma yana gangaro ma ruwa tar a shajara yana shan yana cin kiwo da itace hatta talqa rabbaha sai ta gamu da ya gamu da mai shi shi la kuma ma'ana ba zakai tsuntuwa shi ba yace wa hasara tahu taqdil umra wa ansara mat sa'atun bayna zullil ajiz wal kasali wal qawm qad akhadhu darban najati wa qad saru ila al matlab al a'la an ala mahalin ya ce wa tahu ya kai can asara ta taƙaddar umra rayuwa tana ƙarewa wansaramat tana sa'atuhu kuma yankewa su lokutan rayuwa suna yankewa baina zullul ajir tsakanin kaskanci na kasawa da kasala da kasala duka mutum rayuwar shi tana ƙariya a wannan kasawa da kasala wal qawmu qad akhazu darban najati mutane kuma sun riga sun riki horuwa ta samun tsira kada saru ilal matsalar sun je sun tafi zuwa ga abin neman sala'a ala mafi ɗaukaka ala mahalin akan jinkiri da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan har suka kai ga abin da suke nema sun makala sannan sai ce ƙauluhu haɗa shi yake cewa la'aika za a irin lahai su kanu wannan su ne ajiya ta Allah inda suka kasance inda suka kasance wannan zancen yana da alaƙa ne da can baya da muka wuce ko mai الصبر إن التواصل أما العبودية المطلقة فلا يرغب بسماع إنه مجيب الدائم وقاله مع كل أهل في ولا سم ولا زي ولا طريق ولا شيء عن شيخه قال أرشه ha ya taro zancen ne tun can da zan cewa shi ibada mai ɗalibin ilimi ya kasance ubudiya ce mutulaka ba bawan kowa ba ne ubudiya ce ba wani sunan cewa shi ɗan ƙungiya kaza ne ko shi ɗan kaza ne shi yake da wannan kuma ya zo yake magana cewa fala yu qayyidu bismin ba kayyade shi da wani zane ko ishara wala sumin wala zi ko kuma suna ko kuma wata alama wala dariqin wadin ko wata dariqa wadda aka sanya mata istilahi in an tambaye shi ga malamin shi sai ya ce manzon Allah sallallahu an tambaye shi ga dariqa shi ya ce shine biyayya ga annabi sallallahu wa in firqatihi an tambaye shi game da abin nan kin shi cirarrar tufa shi zai ce libasu taqawa ita ce tufa ta tsoron Allah an tambaye shi da mazhabin shi ce ta hakimu sunna sunna ita ce zai nemi shi hukunci wa amma qasadihi wa madalabihi da abin neman shi da me yake neman manhoshi sai ce uridu wajahu Allah yake nema yake ni wa an ribadihi an tambaye shi daga ribadin shi sai ya ce wa an nasabihi gashi nan shine yake zano an tambaye dalibin ilimi shi yasa an fara zancen a tsakiya an rasa ma me yake ni da magana zaka'irul malik zaka'irul malik abin kwayoyin ajiyu na mulki ya ce ma yi kubau inda hu shine abin da ake ajiyewa a wajen mai mulki wa ya hurhu li muhimmati sai ya ajiye shi don saboda abubuwa masu muhimmanci wala ya buzul huli kullu ahadin bayya bada shi ga kowa yace to kazalika zakhairatu ar-rajul hakanan abun ajiya na mutum ma yazkharuhu li hawaishi shine abin da zai aje dan bukatun shi muhimmanci da abubuwa masu muhimmanci in sun taso wa haula isu annan lamma kanu masturina anin nasir suka kasance suturtattu ne ga mutane bi asbabihim da sababban su gayar musharin ilaihim ba nuna su ake ba su ba kowa bane wala mutamayyizina bi rasmin dunan nas ba a bambance su ba da wata alama banda sauran mutane wala muntasibina ila ismi dariqin ba a nasaba su zuwa ga sunan wata dariqa aw mazhabin ko wani mazhabi aw shekhin ko kuma shehi nan ba na yin mazhabin fiqh ba amma dan a nasaba mutum a ce wani almaliki wani ashafi wani alhambali wannan ba matsala bane ba shi bai ke ne wani mazhabi cikin mazahib na zamani da suka fito na batarwa aw shekhin aw ziyin ko kuma wata wani ado wata siffa ta kaya kanu bi manzilati zakairin makabu'a sai suka kasance kamar ajiya ce boyayya ba wanda ya san da su yace wa haula abdul khaliq anil afat masu wannan sufa su ne suka hinesa ga sauran halittu game da halaka da alloba fa innal afat kulluha tahta rusum dan dukkan alloba gaba ɗayanta da halaka tana kalkashin sa zane wa taqayyud taqayyud biha da qayyadewa da ita yace wa lazumu turqil istilahiyya lazumtar hanyoyi wanda suke na istilahi wal auda'il mutadawila al hadisa da kuma auda wasu yanayi wanda suke abin jujjuyawa na zamani wanda kirkira su aka yi hazi hiya lati qad aksarul khalqi anillah wannan sune diyawa wanda suka yanke diyawa daga cikin bayan Allah game da Allah aikin Allah ne amma sun sa shi wata siffa da an mance ma Allah ake ma amma wahum la yash'uruna su ba tare da sun sani ba kagin aka roki a yanzu lokacin hanyar zamani a ce malamai su ne yan kungiyar kaza kungiya ta kaza ce kungiyoyin kaza ne kungiyoyin maharrata qur'ani kungiyoyin makarantun tsangaya kungiyoyin kaza wani ya amshi shugabancin kungiyoyin yana gaba kawai suna ta guje-guje a ce can sarki yana kiran ku can kasa yana kiran har ya zama aikin ya koma siyasa sun mamance da aikin Allah ne kwata-kwata kawai sun huta su sunan shugabannin kungiyoyi ne irin na kungiyoyi na duniya ba ruwansu da sun mance ma aikin Allah ne sun nutse cikin wannan hidimomin na duniya kuma duka na duniya ne wal ajabu abin mamaki anna ahluha cewa masu ita humul ma'arufuna bit talabi wal irada su ne wanda aka sani da neman ilimi da kuma nihin ilimi wasairu ila Allah da kuma zuwa wajen Allah wahum illa alwahid ba'd alwahid sai ɗaya bayan ɗaya al-maqduna an la su ne yankaku zuwa ga Allah bi tilkar rusum da wannan zane wal quyudi da wannan kairi da suka sa daga an ce ana neman kaza malamai na kaza su sarki ya sani malaman kungiyoyin malamai su kadai sarki ya sani kamar ma wasu sauran malaman da wasu karkashin wannan kungiyoyin da wannan jam'iyyat din kamar su ba ma malamai bane alhali ko wancan sun manta ma da Allah yace wa qad su'ila ba'dul a'imma an tambaye wani daga cikin magabata ani sunna game da sunna fa qala sai ce malasum lahu siwa sunna wanda bayyana wani suna banda sunnar ma'aiki bayyana wata sunan dariqa kaza dan dariqa kaza ya'ani abin da yake ne anna ahlus sunna cewa su ahlus sunna laysa lahum ismun yunsabuna ilayhi suwaha basu da wani suna da ake nasaba musu banda wannan fa minan nas man yataqayyidu bi libasi ghairi cikin mutane akwai wanda ke kayyadewa da wata tufa wadda ba wannan aw bil julusi fi makanin ko da zama a cikin wani guri la yajlisu fi ghairi bai zama a cikin wani gurin da ba shi ba aw mishiyatin la yamshigayarha ko wata tahiya wadda bai yi wadda ba ita ba aw bi zayyin wahayatin ko da wani ado da kawa la ya kharuju anhum wanda bai rabuwa da su wanda duka wannan ba shari'a ta zo da wannan ba aw ibada muayyana ko kuma ibada wadda take ayyananna la ya ta'abbadu bi ghairiha bayyin bauta da ita ya zabi duk cikin ibadodi ya dau zikiri kadai a san zuciya zakirin zikiri kadai ya dauka duk cikin ibadun da Allah ya shar'anta ma in kana ta alamin ha ko ta kasance a kowar ta ta sama aw shaykhun muayyan ko kuma ya zabi malami daya la yuri tafati ila gairi bayyawa wayan duk wani malami sai shi wa in kana aqrabu ila Allah wa rasuli min ko da wani malamin ya yi wannan kusanci da Allah da manzon shi yace fa haula'i wa'annan masu sufan nan kulluhum mahjubuna an zafar bil madluf al ala an shamkake su gami da nasara ga abun nema mafi daukaka masududuna an kange su an hugale shi karkayyaratum al'awa'id al'adodi kawai suka kayyade su war rusum da wannan zane wal auda da yanayi wal istilahatu an tajridil mutaba'a da wasu istilahai game da tsananta biyayya kawai ga addini da sunnan ma'aiki yace fa'aduhu an habi ma'azarin sai suka wayi gari kawai suna gehe game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa manzilatu minha abadu manzilin kuma yace masabkin su yayi nesa da masauki fatara ahadu ya ta'abbadu bi riyada waninsu zaka gani yana bauta ma Allah da motsa jiki wal khalwa da khalwa ya ɗauki kawai kadaici kadaice bai ma kowa magana wa tafarigil qalbi da wohintar da zuciya wa ya'addu ilmi qadi Allahu an dariq yana tunanin ma ilimi neman ilimi zai hana shi gami da wannan abubuwan da yake hada fa iza zikira lahul mu'alat fillah an ambata mishi soyayya dan Allah wal mu'adat fi da kiyayya dan Allah wal amru bil ma'ruf da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna hadda zalika fudulan wa sharran sai yayi lissahin wannan kawai zancen banza ne da sharri wa iza ra'au bainahum man yaqumu bi zalika idan sun gani a tsakanin su wanda yake wannan akhrajuhu min bainahum sai su hudda shi daga cikin su aduhu gaira gairan alaihim sai su hudda su su lissafa su cewa wanne wanda ba dan cikin su ba yace fa haula ya abadu nasu an la wannan sun kowa nesa da Allah wa in kanu aksaru isharatan koda sun kowa nunawa don an ce malamai an ce masu ibada ma'abuta addini su ake nuna a zahiri amma kuma a hakikanin lamari ba haka bane na 61 na ƙarshe kenan na waƙidu hazi hilhiliya abubuwan da ke warware wannan ƙawaye inda dama ya kira da tayin hiliyatu ɗalibin ilimi ƙawa ta ɗalibin ilimi duka wannan abubuwan da ya zano ya kasance ya ce ya yi bayani ne cewa ya kamata ga ɗalibin ilimi an ya tahalla ya ɗabi'antu da wannan ɗabi'o'i da ya zano su ne ya zano 65 to abin da ke warware wannan abubuwan ya ce ya akhi ya kai dan uwana wa qakallahu ya Allah ya kiya wa qanallahu Allah ya kiyaye mu wa iyaka da kai al-atharat yin tuntubi in kunta qara'ata musalam in ka karanta wasu misalai min hilat dalibil ilmi daga cikin kawaye na dalibin ilmi wa adabihi da ladabban shi wa alimta kasan ba'adan wani abu min nawaqidiha abinda ke warware ta fa alamtu ka sani anna min a'zami khawarimiha mafi girman abin da ke tsagata al-mufsida wanda ke batawa da nizamin ikadiha suke bata tsarin wannan kinta kwandagenta na farko isha isir ya watsa sirri ya kasance bai da rike sirrin shi na biyu na kalul kalami min qaumin akharin daukan zancen wasu ka kai ma wasu na biyu as-salaf wal lisana da zalunci da kuma da yawan zance na hudu kasaratul miza yawan zolaya da yawan wargi ana so ya kasance mutum da soyayya ko da wargi kamar yadda annabi yake amma ba ya yi yawa ba in ya yi yawa kuma ya zama zubi da mutunci na biyar wa dukhulu fi hadisin bayna isnin shiga tsakanin zancen mutum biyu ya kasance wasu na zance ba a sayu ka ba kai ka sa baki na shidda alhiqdu keta na bakwai alhasadu hasada wa su'u zanan da su mummunan zato na tara mujarasatul mutadi'a da zama da yan bid'a na goma wa naqal khuda ila maharimi da cire tako ka takin ka na ƙafa ka cira shi zuwa ga gurin haram ya ce to fa hazar hazihil asam ka kiyayi wannan zanubai wa akhawati har yan uwansu wa qasur khudaka ka takaita takonka an jami'il muharramat zuwa ga dukkan wani abin da aka haramta wal muharram da abubuwa na haram fa in fa'alta idan ka aikata haka to alhamdulillah wa illa an ba haka fa'alam ka sani annaka raqiqud diyana kai addinin ka kalan kalan ne khafifun mai taushi ne la'abu mai yawan wasa ne mugutabin kuma mai yi da mutane nan mamu mai animiyanci fa an na laka an takuna ɗalibin ilimi inda wannan sufofi ka sabanta ta yaya za a yi ka zama ɗalibin ilimi yusharu ilayka bil banan wanda za a rika nuna ka da yatsu muna'aman wanda kana imutu bil ilmi da ilimi wal amr da aiki yace saddadallahu al khuda Allah ya daidaita takon mu wa mana hal jami'u taqwa kuma ya ba kowa arzikin tsoron Allah husnul akiba da kyakkyawan karshe fi duniya wal akhirah وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه littafin ya rubuta shi a shekara nawa ne bari mu ga shekarun da shi malam ya rubuta littafin ya ya rubuta shekara ta dubu da ɗari hudu da takwas yau kuma dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai kenan shekara shi arba'in ba ɗaya ne rubuta littafin bai jima ba kuma an ƙarshe an ƙara kusancin kuma sai gobe